إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة وندك ينقل كركدا أبرنين دمقران جمهورية النجاة يومنا الجمعة شابقي قوتا na juma'a ula hijira shekara 445 wanda ya dace da daya ga watan 12,2023 allah mana mawafaka a darasi da ya gabata muna cikin surta yasin mun tsaya ina da aya ta 12 ta wannan tsora aya ta 12 za mu tashi aya ta 13 insha Allah kayan nan akwai yan tambayoyi a ta farko wani yana bayanin cewa wata mace suna da alaƙa ta banza kenan sun yi zina subhanallah shi da mu gaba daya kuma yanzu suka yi niyyar aure auren masu ran sati biyu to abinda yake tambaya mai hukuncin wannan aure nasu shi mas'alar arman mace da ta yi zina wadda kuma ta tuba abinda ake magana in har ta tuba kai ma ka tuba kun koma ga Allah subhanahu wata'ala ba abinda zai na kuwa aure abdullahi bin abbas wani ya mai wannan tambaya abin ya ba za a kiɓa shi maza ba Allah shi da mulkul ya ce na yi aikin banza da wata mace ba mun yi aikin banza Allah ya shirye mu ya mana ka tai da shirya na yi niyya zan aure ta suka ce mu a zan dan ki da zara ta wuce ka mun daga mun daga kan ayati ta ru da daga Allah ne magana Allah ya haramta masu imani har mun zana ciya ta da ta hada ta yace wannan magana ba wani ba wurin ta bane wannan in dai kun tuba za ka aure ta kun ka aure ta da ya hudda mai shubha ta shakkal armanta ta fi makarar da suna fa'adai ya hada zini a kai na zini duk da an samu bai zaka zini wani amma yana ya mushi ne da ya san ba zini dan dai ba shi da tsuwa ne ya ce gaje ka alamai ta an hada lahi lahin a kai na wannan tabbata ya babu lahi in dai an tuba ba abin da zai yana sai aure wannan shi ne magana gaskiya wanda tana kuma kare kana da yawa aka ce a ba a yi ba a yi kuma su ba auren kuma suka aikin banza tabbas in dai an tuba shari'a ba ta haramta ba araman wadda kuka yakin banza ko ma ba da kai tsaye ba ne ta tuba abinda kullum ka na ne ba tuna ma ta tuba ko da ko da ta yi ko da kai tai ta tuba ko zaka aure ta ko zaka aure ta tabbas sai wani ke cewa magana ta shi bai ci ba kuɗi da ruwa wani ya ɗauko bashin a banki na da intere sai aka bashi amma shi zai biya interen ana shi mai ne mai biyan wancan shi an ce kudi da ruwa ko a banki ko a hannun shi ya ce mana gaba ne haramci shi idan wa mana suna kawata akwai shubha wadda ake kawowa ta maganar kudi da ruwa ko riba a cikin sefa ko naira ko dola wani magana malamai sun yi ta amma magana ta jamhur suna kan cewa ɗaya ne kusan akwai saɓani kan matsalar akwai suka magana ai wannan dinari ne da azurwa ka magana aka magana riba ba ka magana su ba ko naira ko dora ba da wannan hasara ko gumi kuma ya kana magana cikin tafsirin shi haka cikin karatun ya wannan magana sai babu babu riba naira wannan an ce ijtihadi ne da malamai jamhur suna kan cewa kuna riba riba ce ina kan haka mutum kullum yan wa mishi ba mutum ya kauce ma da wani mutum zai magana ta gumi cikin tafsirin da aka gumi na rajul azhan a cikin bakara ya kawo na magana amma a wani bugu suka shayi magana aka ba duka bugu ke zama akwai bugun da ba magana kuma ayar guda ce tafsirin guda ne amma wani tafsirin sun mutu magana gaba ɗaya ma ne duka yana shi gaba ɗaya ala kullu halin dai mutum da abin da yake da wannan magana ka kuta kanka shiga cikin laifi ko ta kuce ba kanka kenan ka kauce ma za a mata kuɗi da ruwa ka kauce mishi illa kuma na abin da mutane ke ƙara dagwala abin misali mutum ne ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci sai ɗauko kuɗi da ruwa sai ya sayi gida ko mota ya ce wannan awon gidan haramun ne wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne aiki na kimi ɗan kasuwa yana da miliyan guda kashi na bada ya yi wa banki miliyan ɗaya jirga ɗari allah ya magana da ba wannan tsarin shi ne haramun wannan aiki aka biya zai zama haram aiki ne aka biya ne wannan kudin na zuba wannan gidan ta ce gina zama haram ba haram ba ne ba wani gidan ku gane laifi wancan kudin wannan intanet su Allah ke magana amma Allah ta ga kan tubutun farkon su amwali an muku tuba Allah ta wani kuwa kuka kuce ke wannan wani ke mana Allah ya magana a raba yanzu ka bar miliyan guda zan baka miliyan jaka ɗari ya baka tuba wannan miliyan kan zama haram wannan ɗari ce haram ta ƙara sama ta zawari wannan kudin halakar gangare na wannan wannan aiki wace kaya bane za ta wai kudin wadda karama ne kudin gida na haramu ne da kudin kudin zane da bada abin da ake magana wannan tsarin shi ne haramu shi Allah ke magana wannan istira kuma kuma wasu haram ba illa kaya tarayya akwai la'anta ta magana yarda kai mai amsa da mai badawa kuna cikin la'anta amma a wani kudi na bai zama haram kudi na na halakki na sai dai in wancan tsarin shi ke magana shi ne haramu sai ta kai riba wanda ke babban hadari wanda ya amsa shi ne da nashi ya cire ba wannan ƙarin zai amsa shi ne haramu in ya tuba wannan ƙarin kaɗai zai ware cikin suke shi sauran shi halaka ne da kuɗi ne baka miliyan goma za ka shi miliyan goma sha ɗaya daga baya da dama za ka miliyan shida ɗaya miliyan goma zai fi sama haramu tashi wannan zai ci haramu sai za a ware na wata an gaji ta gama abin a cikin kaɗai ne kuma banci amma kowa ya cikin la'anta ta magana amsa kuɗi da ruwa wallahu a'lam sai maganar mata ce aka saki tana jinin bitu mene iddata ɗan wani matsala ce da ƙwarai ana kuskure ba dai masu auren zawara din auren zawara ba dai mai ƙaramin yaro ya bincika don a jahiliyarmu da mutane maraya da ƙauye da haka ake kurin tun da ya sake ta hamar zai ce wai tausaya mata yake an ce ba a saki da ciki tana aihuwa ya sake ta a gwada keta ce keta ce da jahilci saboda babu wanda yana cikin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hannun annabi ya bari dama ruwa cikin sarkin na ka sake da ciki ko ko sarki me ya sake da ciki inda ta sanna inda mai ciki menene aiwa yanzu da ciki wata takwas sai ka sake ta ko da shida misali ka sake ta ko da kai wata takwas misali kana cikin da kwana ɗaya ta aiwu shikenan ta kare ita amma ta aiwu wani mara ce bayan suna sai ta ya sake ta don in za ta shekara tana jini sannan in zata bata fara jin haila ba zata shekara ɗaya ko biyu bata fara jinin haila ba sai ta shekara biyu ta fara jinin haila ta yi jini uku ta kudu za ta aure dole a rami wani take shahararwa ta jinin haila ta jinin dan ta bata uku ya ya rami ta cikin idda ba a rami bane ba eh ba a rami bane ba in za ka rama mutum shahararwa ka tabbatar da kin yi jini uku ba wata uku ba kin yi jini uku ta ce ta yi tukon ka yi mana armi amma matuƙa ba ta yi jini uku don dawa ta uku wallah ba ta armuwa a shari'a ko da kaji labari ka gyara kuma ka sake ta sake sabon armi an yi armi ba ta armi ba haka ne haka ne haka ne iya wani ya yi su armi kan ida ba wani tafaki ne armi kan ida armi ba ne ba armi ba armi ba ko da kayi da kuskure ne yanzu ya ka sake ta sai idan ta kare idan ka kare idan daga baya in yi so sai ka aure ta wani ba ana ba don magana mai kari masu cewa kadim abada ba hujja a kanshi ta haramta almiha abada matuƙa dai ta tsare an raba ku ta je ta jini uku ka aure kanka daga baya kuma irin wannan da za a ce ne hukuncin dan dan da aka aiwa irin wannan aure a nikahul fasid dan da aka aiwa a armi irin wannan ba ainihin zina ba kuskure ne ko rashin sani yasa aka afkawa araman da ba arme ba to ɗan da aka samu ana dangana shi ga uban shi eh nan ba zana taura akan kuskure ne kuskure ba da ba yi ba yi zana ba fatawa ce mara kyau ko jahilci yasa aka yi aka yi zama a zama arni ba a arni ba irin arni aka warware shi wannan da iya nan dan wannan bawan Allah ne arni ne babu ina wata an gani wannan shi amin sai akwai mai magana cewa mutum ne ya kiraye matar shi wai kiran da ya mata tsammanin yake misali zo ya raci ashe ita kuma hadiza ce sai ce na sake ki sai suka cewa duk sun sauku ta hannun kafin malakiya wai duka sun sauku to gaskiyar magana wani wani ra'ayi ne wanda ya saba hakika na ɗaya kai ga wadda kai niyya kuma ita ka saki ko da ba wani ga ko ba ka gaya ma kai ga wadda ka saki wacce ta ɗauka ya ta ɗauka ba ita ka saki ba ya zata saki ba kai ce nasi nasi kai ka ta kira kai zo da ka kada ki hadila ka kama sun zarki nasi ke da wacce da ka saki kai niyya ka wadda ita ka saki wannan ba masa ba ta bace ba ko da wannan shine magana ko gaskiya ka ba ka hala ko eh wannan shine gaskiya ba a saki haka nan saki bai zama saki ne inda da abu sai wani magana mun yi da mimiyota yanzu wai magana ta ce ta wai aiki ne ka je kai a wani wuri dan kwangila ne sai kudinka mai ba da kudi bai ta maka shi ba a baka kudi ya ce sai ka aike wani abu haka suke cewa malam kaya ce malam baka ajiye dutu ba ajiye dutu wata da ka ka ka ka ka kawo ko baka ajiye dutu a kanta ba ke tashi da tun ke mata tsaya tun ba dutu a kanta musa da ta takarda zaka haka suke a bariki wanda suke cin hanci bariki akwai azab ya zama kamar kamar wani ofisiyan a bayan zama kamar zama ka'ida ce wani wurin kullum cin hanci ka bada wurin in ka baka bada ba ka tuzo kana zawa shi maka bayani a wancan lokacin bayan da ne cewa irin wannan a ko menene in dai zalunci ne za a maka haƙƙin gari asali da aka kawo can aya la ta kuma amal kamar bilbatin wa ta tulubi an mukam da ta kuma farka da lamarin nasu tun aya asali ta zo ne dan bana ne zalunci ne ka ba da a baka da mana ka ba amma cewa haƙƙin ka ne za a baka baka ba an baka ba haƙƙin ka sai ka ba da kuɗi ka ba da kamar shi da Allah zai zalimce ka in ba zai samu asara mafi yawa to ka rage asara ta abdullahi bin mas'ud zai ka rage asara kur shi ne albanin mawalla iya na yi wata suna wata muhawarar shi a majalar shi kan masalar cin hanci a wani zama kawai na da duniya sai suke kawo magana to ai idan ka ce ka bashi ko da haƙƙinka zai baka in ka ce ka bashi na haƙƙinka kamar ka irin yawa cin hanci rashawa ne duniya kenan da kun ka dangana libanin ce an tun haula da kasar an tun hayali ita wanda kwatarorin zamani ce ba mu da kuna kuma kuma da zai ta kare ya ce gaza mutum ya fara iya kallo kurin dan ne bai fara kuma ce ba kuma ce ba kuma da zai fara rayuwa ce bai wace wani magana mata yawa kwade ta kana kallon za ka kai miliyan guda kamar sallah ɗari ko sha guda ka ba shi kun ka bashi da Allah kurum kurum shi ne magana kurum shi ne mai laifi kama ka laifi shi ne ya zalunci kai haƙƙin na kaudu da shi kamar sai na zama ya ga cewa in kana kallo za ka ba da farta yi ka ba da ran kawai da kalifi man kamar shi shakin wanda ka rika zarar ka bar shi ka ba da kuɗi a kan kare wasu zalunci ba wani matsala kan shasha da gaskiya balle yan wa'an su idan wani zai ka motsa a zai ce ba ka ba da ba to ne ka yawo ka je bari ka za gidanku idan kun ka ba da kenan darura ce ta zo ta zamani kai ka san baka yi niyya ba ka ba shi ka ba da ka bar shi Allah ina ga Allah shi na hukar kuma mai wallahi gwamnati ka maganar mai haɗarin rashawa a kan shari'a sai mai haɗawa kuma sai maka wucici a kan shari'a da maki cewa ko a shari'a ka san wannan alƙalin a zalimi ne kai kake da gaskiya haƙƙinka ne zai ɗauka ya ba wani don zalimci shi kwamashin abu ka ɗauki kuɗi ka ba shi ya ba ka haƙƙinka ka bashi da allah kwanan ci ba kan shari'a ba a kenan irin wani abin kurin abin ya da ya zo in za ka iya maganin abin a yi maganin abin daga tushe gaba daya shi ne tushe abin a hana mai yi domin mai yawa a nan ne abu yake mashi kula ce maganar mahimmancin tarbiyya islamiyya ga yara alakwal a sawa mutum Allah ya san da Allah durmishin mutum da bisan Allah ba bai wa wani wata doka ya ga mai dokar shi wani doka zaga ya ɓannan nawa aka doka gani a rubuce da mai kwarfi da kwarfitar wani da sun wanda mai bada da mai bada ga sauda a gaban shara duka ya ce zan rubuce ne wannan zan rubuce ne inda abu a rubuce da kuma yi ta gaskiya magana abu ne wanda iya bukata a sama yara Allah san Allah dan mutum Allah kada ya sai dan yi gwata gwamnati ta doka a daki da gari sai kai wani samu daga bani sabu da abun ba Allah in dai babu Allah wallahi abun zai gyara dinin da wata doka a duniya kai kake san misali babu sunka na san ka sai ka san annabi ni ne mushe na san ka sai wani ni ne ka san hannu kai su kone da mun biyar kaga bazan bazan masu yi ka bani idan ka muka ba shi kaɗari wazanta ya yi lafurin ko a kakon mazan kama ce gawar tsakanin muje kurin ka ba ni amma idan mutum ya san da allah kaga ya san da cewa wannan abin haƙƙin shi bane ko ba kowa ba zai amsa ba wurin yi labari irin wani haƙoƙi ne cewa wallah malam cewa yi wani ya ban wata oda babban kamfani ne ya ce na je na ji daɗi zan in kai abin gobe ya ce wallahi ba birgi guda ba dukkanin birgi ba ne miliyan goma ya ce allah miliyan goma na je iya wana hira a kan cikin salon na mai kamun shi ya yi ɗauka ya wurga ta cikin karnukan kansu suka gaba da hira allah ce ko na gode ko a ta wallan miliyan goma ina ba shi kawai shi wurga ta ba ce ta wacce allah wurga ta cikin kansu a barin shi kuma su gaba da hira ko a kan kasar ne goma ko na gode ana ana ana ba koyi kwarai wadda ko ba da muna fata Allah taimake mu a sa tarbiyya islamiyya a cikin cikin burokin mu gaskiya magana eh Allah taimake dan shine kun zage da mu kun mutum san Allah da inda yake ko yan ba ce ba ya amma dai akwai rigiya kwarai ko mutum yayi akwai rigiya ko takatsantsan in san akwai in san Allah na gani shi Allah shi da mu ana bai zo ba ku to bismillah zo har muharaba kiran ina ga cewa da sati da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha biyu wadda Allah Allah ya bayani subhanahu wataala akan tabbatar da cewa shi ke rayawa kuma bayan mutuwa kuma yana rubuta abin da muka aikata da wanda kai a rayuwarka da wanda ka bari bayanka duka Allah subhanahu wataala yana rubutawa gobe kiyama za a ma sakamakon aikin da kai kana raye da aikin da kai ka bari aka yi bayanka ina ga nan muka tsaya sai aya ta ina ga goma sha uku ne cikin yasin Allah ma sai ka bude ina ga aya ta sha uku ko ka hanyar dai da farkon yasin ne farkon yasin yawa farko muka yi agwam sha biyu kuma hakon yasin gwan da sakin hakon yasin gwan da sun kawara ta makayan kafin jiko har da farkon yasin yana da hakon yasin bayan fara da hakon yasin yawa ina da yawa ina nan kashi ina fara kuma na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن وهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نعم
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين نعم وضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون yanwa wannan kisa a surat yasin kisa ce shahararra wadda malamai sun kata wurare da kusan mahiyo malaman tafsiri sun kawo ta suna dangana ta ga hawariyawa ko almajiran annabi isa alaihissalam da ya aike su a takiya kusan mahi yawa ko duka malamar tafsiri mahi yawa haka suka kawo wannan labari to za mu ji dai wannan babban tushen ma'aru za mu fahimta annan sallallahu alaihi wasallam mun ji dai irin abin da ya gabata da yadda mutanen makka suka fuskance shi da karyatawa da cutarwa da sauransu duk da matsayin shi a cikin garin makka aminu duk da matsayin shi amma kan wani sako da ya kawo abu ya canza ya zamanto ɗan adawarsu wanda ake nema a gama da shi shi na allah ke ba manzan ta saliya ko kai mai jin karatu cewa sunnar allah ce a sama akan a kasa cikin bayan shi faɗa ko rigima ko ƙarƙar da manzanin allah idan shi manzan allah yana ji ya zo maka ya yi kira an kiya ya ba shi labarin ga wani gari ba maka ba manzo ba annabawa manzo ɗaya ba ɗaya uku Allah ya yaka wannan ya hudu uku suka faɗi amma ƙarshe ka ji abin da ya wakana bayan aiko da manzanni guda uku ba kai kai ba gari ka san saƙon Allah haka da masu Allah cikin bayan shi yadda ake shafi gwagwarmaya ko adawa da wanda aka aiko wa manzannin Allah shi Allah ce wadda rabin matan Allah ya ce ka buga musu misali mutanenka ko su masu imani akan misalin ashabar karya na mutanen wani gari sananne wanda aka aika mai da manzanni izija al-musaluna al-qarya manzannin Allah sun je mu wannan gari inda kai ka zo iz arsalna ilayhim mutanayn fakadabuhuma da farko Allah ce manzo manzanni biyu muka aika annaba manzannin Allah Allah ya aika musu amma fakazzaruhuma suka ƙaryatar da duka manzannin Allah guda biyu aka ƙaryata su Allah bai bar su ba fa azabna bi salis muka ƙara ƙarfin gwiwa akan wancan biyu muka aika manzo na uku duk aka mutanen gari guda manzo uku faƙalu inna ilaikum mursalun kuma kowane manzo cikin manzannin ya wannan kalma ce ya mu zuwa gare ku mu manzanni Allah bai zuwa gare ku sun gaya musu haka inda kai ka hudu kace kai manzo ne to uku aka aika amma me jawabinsu
قالوا ما أنت
jawabin waɗannan mutane da aka aikawa manzanni uku ƙalu ma antum illa basharun mithluna suka ce aiku mana ma antum ana ku ba manzannin Allah ba ne sam ku kurin bashar ne musulna mutane ne kamar mu can tanu suka cewa a bashirin ya hajjunana mutum ne mutum zai shirye da mu abu a sallah bashara rasula Allah zai aiko da mutum a matsayin manzannin Allah manzo Allah nan me da me kwallo su tunanin su bai wa Allah ya aiko da mutum bai kai ba na su ba suna kore magana wacce wata samu ko Allah a suna ga mutum ya da Allah ya goshi shikin mutum a bakakin har kwallo su ta gaya musu suka ce ai ma antum illa bashar mutuna ku mutane ne ku mutane kamar mu ba ku bambanci komai da ku zuku ce wai Allah ya aika muku sako wayoyin abada Allah bai wa kaga duka mun suka cewa wa ma anzala rahmanu bi shay duka ma suka kore Allah bai rama ba wanda ma ba abin da Allah ya kore kuma shi ne gaba da wanda kore da ba kenan sun su sun kai ta su amma duk wani ma mai da awar din na kariya ce ba abin da Allah ya kore kurin in antum illa takzib kurin ku kurin matsaya da mai kayyar to me mamaki kai da kai Muhammad gashi da abin da kai manzani uku ina kan kai mai wazi kai mai wazi gashi da manzani Allah kun guda uku ɗaya ba ɗaya amma jawabin an ji ba a yi kayyar ma kake gurin kayyar me suka ce wa'annan manzanni قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
suka ce ƙalu Allah ce ƙalu rabbuna suka ce ya ubangijinmu Aka ce- suka ce ƙalu rabbuna ya alam inna ilaikum lamursalu an kun ce ƙarya muke mu da mun san ubangijin Allah ubangijinku shi Allah ya san cewa Allah ubangijinmu ya san cewa mu ɗan saƙon shi ne zuwa gare mu ba sai kun ce ba a mu shaida Allah zai mana shaida mu an samu da zuwa gare ku kuma ku yi imani ko kan ku yi magana imani ba hannun take ba wa ma alaina illa balagul mubin mu ba abin da yake kan mu mu tsaye wani manzannin Allah isarwa bayyananna dalla dalla ni ya da karara ta dake gare mu ko ku yi imani ko kare ta mun sarki namu wani shi da mutum duk mai wasi kai na ka faɗi shiri'a na Allah ne kakka damu ka sauke naka su yi ko kan su yi ka sauke ana fata na musu fata ne na shiri'a duk manzannin Allah haka suke fata ga al'umma su to amma ko abu ne a nan Allah fatar shiri'a ga al'umma su don haka mai wa'azi fatar shiri'a ce yake ga al'umma shi in amma da yawa aka kalli kan tarihin manzannin Allah gaba tun daga bakar Allah duka annabawan Allah ya kaga a lokacin da shi wannan manzo alheri yake nema ga wannan jama'a neman tsirinsu yake duniya da lahira a duniya suke kyawar rayuwa haka lahira amma wai abin mamaki adam ba ɗan adawa magi kamar shi mutum ke nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa misali na da kukurin shi kamar misali mutum ne ya zo bakin wuta an hura wuta ya hura wuta ta kama da dare ƙwarurruka kuma na fata ta faruka suna haɗawa iya karewa don kasa fada ya kudu ga wuta tana ci a gaban shi ƙwari suna neman su hada iya kare su suna kewaye sun hada hace haka miki ni da ku ga wuta nan gadan-gadan kuna sai mun hada ina jan ku daga bayan ina jan ku ku hada kuna ja kuna ja haka miki da ku ina ja kan kuje kuna ta sai mun hada haka muke da ku ya wannan duka masu wa'azi matsayin mai wa'azi haka ne ga al'ummar shi suna mai kallon maki shi kuma su yake tausayawa su yake tausayawa kan su shiga mugun hali yan uwa karanta ya kasa gaci da labari kuma ya Allah ce قالوا إنا تطيرنا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم
daga nan abin yake daga nan.
قالوا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Allah ma ko za ka yi dai a hanya ya sha izu izu na ga dogon mata yake a jan mata a rage Eh, wallahi. Duk ce duk ce buga.
na ga alama ya gaji ya kasan wani ke mutu ya zo kuma ta furo da gudu Fuu, kuma ya haka yake ya makara ya makara kusan ka yi taso kuma ka san bance Wuu, shi da yanzu za a gaji yake Eh, wallahi.
Allah ke Allah baka lada gaba Ah, yeah.
eh wannan bayanin da muka yi na maganar aikin manzannin Allah ga shi dai manuwa ce ta samar da al'umma wanda suke cikin haɗari to matsala ƙalu in na ta tsayar na duku yanzu dama suna cikin wushin Allah in ma kawurci in ma ta ɓanna mai wa'azi ya zo ya wa'azi da neman ya tsamo su su huto daga cikin hallaka amma Allah ya musu jarrabawa ya kama ta akan laifinsu maimakon su gano kuransu ya tsorawa shi mai wazi mu dai kai muke canki daga kai kamun jaraba kai ka rushin ruwa ko ka kaza haka suke ga masu wazi yan wa mutum mutum ne mutane mutane yan wasu da yaman kawo misali saboda yara wasu abin da ya kana ba wannan abin ya kana a nan cikin al'umma kowa ya san yan uwa tashin sunna a wannan gari sama da shekara talatin ta wuce zaman yamma yara da yawa sama abin da aka yi ba haka yan uwa mun zo matsayin kira yan uwa kowa ya sani a wannan gari ko wannan ƙasa tamu ko kacin Nijar ko Najeriya duk wanda yake ɗan shekara hamsin zuwa sassan ya san yadda wani al'umma ta taso in ina makaranta kake ko da kake kuma karatu ka san yadda shirka ta mun mutane ita da bida ya dake ce ba maka da bida shirka ta gari shirka ta gaba a bida amma bane nan da dake ne ba a sha kashi tara a hoto ko a shirka da ban bida alama bida ba a dawo ma wuta lahi ne amma azaba ka wutar an doka ko shekara dubu ko shekara dubu biyu ko shekara dubu ko shekara ɗaya ma eh ba iyaka amma ta shirka an ji ha abadan ya kare ha abadan ya kare to kowa ya sani dumu-dumu ake cikin shirka da malaman ɗan a kasuwa ne ɗan kasuwa ya ji ɗan wuri shi ya ya kilin ya da kiliyan so ke mai mugu abu haka zuwa jin shi shi a zaujin shi haka ke ba ana wajen aiki ne da shabda arjun da shabda wani wane ne ana bala'i sabai jiwa arjun yi jiwa kowa zan wurin kowa shirka sama ya kare wurin shi shi arjun ne da wurin shabu ya je wajen wani malam ya je wajen boka ne ma yake tura shaf shi kusa zo ke kada kai shi ma yake in a gida ne kishiyoyi babu zaman lafiya a ɗan wasu sa asali kaga anan mata suna gudun kishiya asalin abin kata su irin bala'in da ake na neman a hauka tata ko a kashe ta ma abu da yawa da ake akwai wasu a kashe ta akwai na wakilai wacce muna cin gargajiya yake ce malam ka san alhajiwa ne abin da ya muni kun zawa ya ce mun matashi ya ce ka almuni mai kudi a daga sanin ne aka mata kishiya Allah da shi aka bayyana kana ta yi mana kula kashe mita Allah ta yi kashe mita kudu alaiki ta yi kula kashe mai wacce kishiya da ya shi tun haka sai aka da shi shi abin ya mace wani mana duk mana mutum bin hawa abin ya mace wani ya kashe to haka aka tashi ko a kashe ko abin da kurciya da barkari ko ta hauka ce haka aka tashi ko wani dubu dubu kai hatta malami da malami haka ake ji wa juna na ta cikin malamin malami mai adawa da sunna adawa ke da sunna kwarai ya ka adawa akwai ɗan wani wani na mana kalama wanda shi lokaci yana galgajiya tare da shi shi ya kai shi gidan can arewa gidan wasu yancin kare malamin mai wajen allah mai wani zina nan garin har a rajiyo a talabijin ya ce da muka tayi da malam malam shi sun wani gida an ji ma ya hoto kasa mai aka yi ka san wannan abin nan ya tsaye da rukun wannan wannan wannan zai jiye ka ko mana zai jiye shi a madadin dan cin kare dan cin kare ya je wani wani man kariya kai shi kuma da mai wazi ba a nan garin wallahi su suke hana da an suna kan ku bakari waye su ne kuma aka ba kaga da kayan shi kayan shi nan kaga shirka cikin gari ba ta bida ya karin bida haka suke dumudu haka aka tashi Allah ya kawo kiran sunna kusa kullum muke cewa mu da izala ya godiya wannan bayan Allah wa'azi tun daga can bayan kuma ya masa da horo ya masa faɗakarwa saka watsa duniya suke kira zuwa ga kitabun sunna suke wa'azi a halka akan bid'a da shirka da Allah ko ta masu sunna tun da ana ji ta hanyar rajiyar Kaduna ta hanyar kasar suke suna zawa wannan wani ya tsamo da al'umma masu yawan gaske tushe dan ba abu ka gano ne mawala shi ne tushe Allah sa na biyar fahimta shi ake mujaddadi ba ake mujaddadi cikin al'umma Allah saka mun Allah cikin shiga ta mishi kenan wannan almajiran shi suka har wannan wa'azin yada duniya ta kai a radio a kaset tun ma mu wanda muna hada da su muna ta baka siya bane ba eh da suna muka fara bida muka fara shirka da Allah ke yi algauta ba san ba abin da ba abin da ga mana Allah shi ne kullum sai ka taba wannan san da sunna yau da san bid'a mun san bi kuwa sun hadadin bid'a da muka bar shirka aka bid'a da muka bar garin fadin sunna sunna duk wanda ka sunna da haka gane hadadin bid'a kuma kuwa jin da yadi sunna da yake ciki da ya san bala'in da ya baro yan wannan abun Allah kawo wannan kira ake ta kira Allah kawo shiriya amma mu muka har wasu ina da wajen farko da muka yi le 20 fi 91 20 fi 91 armai imam Allah suka shiga tamu a nan han malaman kowa an ka da yato kowa da gargaje za a yi wa'azi na kwali suna biran bawa da kai biran bawa shi ma da zai zata mushi a shi aka hara wa'azi a garin nan mun a katurban on sun shiga na wasu ka 32 32 a da yan watanni ta yi wadda ganin ɗan ba wa'azi ya fara tun daga wannan rana aka fara wa'azi a titi na suna a yi nan a yi nan suka yi ta lokacin da suke malamin gargajiya mai sama abin zai yadda zai ibrahim bawa a shi yake zai a kawo wani ma da gudu da riga da yake cewa wai tulutin da lokacin ina wa'azi da asambul ashkira asambul ne ba ma hula asambul ne kura ashkira eh asambul ashkira asambul ba da da na wa'azi ko ma da yake ba magana da lafiya haka biki wa'azi kullun asambul wace yi zama ashkira shaki wa'azi da shamin wa'azi da kusurwa ne ga take kayan da zamu ne kawo wa'azi da shamin da ke wada ina tare biran ba shi fara ban hula na sa'ina wa'azi mun yi wani waje a zabbine wata rasar wani ya ce wa'azi ban hula kan hula shi ba kaina tun daga shi mun gaya an sa'in zala cikin shi ban hula shi rasa farko sa hula kenan sai wani haka aka fara wannan kira hikimar Allah wannan kira me ya kira yawa ana neman gaga a tsamo mutane daga hadarin bid'a da shirka shi ake ake naka sai ko amma kan wani aka ca ko shirkin na shi busa annabi busan uwaye wani ce ma saba wani rama ma uwashi nono ko a gari kaza kai ka maka ta gari ka bai ta maka jakor wai ba san uwaye an ce uwa ka ba mu ce ba san annabi duk dai sharri take sharri wajen dai ka gane haka suka sai ka gane kariya ce suka don ka a gane gaskiya kuma yadda a gane ya kaga sai an gane gaskiya da ƙarya suka ta yi to haka suka yi ta yi ƙarshe yan wani na abu na takaice dogon tarihi ne a cikin bayan wannan wata na kohara shekara guda baya katurubendus katurubendus a turuwanci turuwanci katarbandus lede aka zama gidan babba a nan garin ana cikin kasan jiye harkar damana ce damana ta zahi suka ce aka kira cewa ya kamata a yi roƙon ruwa saboda ba damana ta yi nisa da suka ce a a su ba sa wani addu'a sai a hana yan izala sallah a bakin tasha su suka hana ruwa kaga yanzu muka zo da tsari ko a ce ko ko ya ko shi da sun kama magana sai suka ce wai dalilin sallar izala a bakin da izala ita ta kawo hannun ruwa da maka wajen bannan da ake duk shirkar da suke Allah da damara da ake yi da ciwa-ciwa da ake yi da gidan karuwai da gidan jiya a wai ahli suna da karshe ruwa asalin da kike da kai tai wannan abin yasa shi babban suka zuga suka yaudare shi aka an da yawa a ya gane wannan kuma wannan zakari ne shi ya gane babban ne Allah ka kafiya raye suka sa shi maganganu marasa daɗi aka sa a bbc ka san ɗan jarida muku mutum ne ɗan jarida a sun ji duka duka jirgi masu shiga ta sun ji gama gama rikici ɗan jarida ko yayin da ma ba haka ce lokaci ko kuma ba ko alherin ba amma wannan ku tsaya wajen wannan fata ku gama rikici me suka mani sai suka ce ya kira ni gidansu ɗan bbc sun kira gidan shi ɗaki sai samu magana shi shi babban ka ji abin da ya ce a kan kuhu na ji da kunne ma kai me za ka ce suka sa da ni kuma ka zama abin ya zagi suka sa ni rabin ni kai sai gama sai halba bbc yau a ina garin alalmi shi a garin nan haɓa ku za a yi balari da yanzu zala da za a yi yaƙi da yanzu zala ku zuwa zuwa mara ce haɓa gari ya wuce gaba ɗaya kun za a yi balari gobe suka yan uwa nan baka tasha suka suka ɗauko wani mashi da kibiya da wani ne suka ci kowa mota kai da mutu ya karya wa gane jira suka ce kada garin allah alamishi an kun cikin bala'i garin allah waye juma'a za a yi bala'i ta ka za a yaki da yin zalla da gwamnati garin allah na wayewa ƙarfe tara goma jandarmomi da dogare sun har yawa a gari sai kun gani ko yaki ya tabbata yaki ya tabbata a lokacin wani kwata abu da ake da takaice dai to wani yawan wallahi kayan sha biyu wanda ya sani je wurin mutum tun daga tocin wancan katolik har ran kwan ɗarin ne kurin saboda mutum dubu goma kan mu dubu goma za ka shirya zana wani soji ya kai ɗari biyu na soji ya kai ɗari biyu na wuri wani ayi abin da aka yi da takaice dai wanda ya san abin da mutum ya tafi tarihi wata ramar kan tarihi insha Allah wata rana yanzu ina magana cewa dai mutane suna mai da da'awa ba su diba da yansu mai Allah ya kwada manzannin Allah su yi kira su hudu mu da bashirin mata amma ya kudin kisa kan abokan adawa kaga a yanzu kira suna da ake za a hudu ku ne daga shirka daga bid'a in kai dan kasuwa ne ka huta da wani da ya ce in ma ka ci ne ka huta kishiyar kishiyar zama lahiya ba mu tsada kai alhaji ka huta da aka maka a baka jinin haila a sa maka dawo a cikin a cikin al'aura ya kwana a baka ci ba suke ba wallahi nawa suke malaman a yi lakani a sa nan muna tattalin mu a nan wata mawata ga malam ta ce ta jirgin malam kaza ta yi ta sa nama ya kwana a cikin farjinta wallahi haka suke yi a baka ci a ce a gama da jinin haila a baka ci abinci shi ne lokacin da ce sau da yawa likita da yawa take mutuwa saman mai makarokin shi ne likita saman makarokin ba yanzu zai aka sa a cikin jini aka sa farji nama kwa aka mai jini ne ba ya zai alibi da gano shi kashi a fara mai samun mai a fara shi a fara a fara mai shi a fara da ake da nan a fara man malati ne sabo gangari a malati shi ma fara na bisani balle balle gudan shi ka yi tashin layi haka mutu kuna a banza haka ake da a hudu mutane cikin shuba cikin matsala cikin kafuci shi ne ake hannun sunan amma haka aka ta adawa a fatan Allah shi ta haka da aka yi ta yi Allah kamun da irin wannan lokacin da ya alhamdulillah da zama sha Allah ko zama da aka tare da insha Allah alhamdulillah kenan qalu kenan wa'annan mutane kace mu wannan manzon nasu inna tatayyarna bikum mu ne da ku muke muna canji da ku sababin zaban ku kun kawo da bala'i a garin ruwa insha albarka la in lam tantahu kaji suma suka ce idan har ba ku hasaba wannan wa'azi naku rajuman nakum za mu ce ku za mu ce wata ce ba za ka ce ba nan jima da ku za mu je ku kenan ko su hasa wannan wa'azi ko a kashe su haka shi ya ce wata arajiyar cewa 'yan gari sun ce ko a hasa wannan sallah ko da dutse masu hala haka aka ce kenan an goma ba kuma wani 'yan gari aka ce za su hana ko da dutse da kuma na ce ka a hasa an gwamnati zai hasa mukami ma na taba suka ce kenan la ilm da dan harbu ku hasa ba da dan mallakum za mu je ku wala masallakum minna azabun alim kuma za ku gamu da azaba mai tsanani daga jamu sai amma barazana ta kisa ko azaba an ba su hasa wannan kira ba haka aka mana manzon Allah me suka ce qalu ta'irukum ma qalu ta'irukum ma'akum a in dukittum بل أنتم قوم مسرفون to qalu ta'irukum ma'akum kace a me kawo mu sababin wa'azi a ce mun kawo bala'i ko rashin ruwa ta'irukum ma'akum laihunku shi amince muke magana tare yake da ku laihunku ne Allah ya kama ku da shi a in zikirtum kun daga wa'azi kun daga wa'azi ya sa haka ruwa a in zikirtum daga kun daga muku wa'azi kenan daga mu muku wa'azi ya rashin ruwa kace a ba ce ban antum qawmutum kun ku da mutanen manzali ko ci gaba ci gaba da ma
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ta yan uwa ana cikin wannan rikici da manzanni da yan gari a biya yakiya to can cikin wa'azi da suka yi akwai wanda ya fadince su ya imani da su ya fahimci manzannin Allah da kuma ya yarda sai ji a can an tsare ana neman hallakar da ko gama da manzannin Allah wani bawan Allah ƙarin imanin bai ɓoye ba duk da wata fuka jama'a shi amma ya taso ya zo inda ake wannan gwagwarmaya da manzannin Allah ya zo shi ala ce waje a zaka mata rajulun daga ƙarshen gari ke na irin can ma fiye da fiye da can bayan gari ma ke a can kayan su shigo ce da ne waje a zaka mata rajulun ya sa he ga wani mutum ya zo daga ƙarshen gari ya sa ina gaugawa don gudu kai banna shi ya gane gaskiya ko kuma wani mutanen ya shaida mutan annan manzannin Allah ne yake gaugawa ya zo ka hayar banna ya gaya mutane shi har da gaske wajen maksimar da rijinan da ƙashin da wani mutum ya zo ya sa yana gaugawa ƙari ya ƙomi tabi'in mursali ya jama'a ta ku bi manzannin Allah ya jama'a ta ku bi manzannin Allah ya tabi'in mursali ƙari ya kai jama'a shi waɗannan manzannin Allah ne ku bi su kina kakkukan gari su ya tabi'in mursali ya tabi'u man la ya sa'alukum ajran wa mutadun ku bi wanda bai tambaye ku ko bi ba su tambaye ku ba su da kuɗi ba biya ku su kama ajan ku kurin nema suke su shirye da ku me da yin a ran shi magana ya shiga wa'azi ya shi kamawa kira zuwa ga Allah haka nan duk wanda fahimci gaskiya shi mai da kira dole ka yi kira ka gane don ka bai gane ba kuma manzannin Allah kuma wanda basu tambaye ku lada su suke shirye da mutane ma gaba daya haka ya zo ya faɗi amma shi ma iya faɗi me aka ce وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
nan ka san mutane iyawar kai a kanka a gari ba a san gidan halin ba ta yake jama'a sai ga wata sabuwa ɗan cikin su ya zo ya musu waje shi ne a kama ce kai ma kenan kai ma ka bi shi da jawabin shi kai ma ka bi ka bi shi ka bi su kenan shi ne ya ce wa mali da abu wa mali da abu da zai ne wa mali ya mana me zai hana la abu da zai fatar me zai hana in bota damu wanda ya halice ni me ne matsalar ba abin zai hana ni bauta wani girma ba abin zai hana ba abin zai hana ni bauta ma allazi fatar ni wanda ya halice ni Allah kun wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah za kuma kowa zai kare dole koma ga Allah wa me matsalar da imani ha kenan nan me abu ya za a kai maka bi kai maka bi kenan ko yace a takhidu min duniya aliha أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون
nan kaman suna mamakin yarda da wannan addini wannan manzannin a wajen shi shi ke ba su jawabi a attakhidhu min duni min duni aliya shin yanzu so kuke yanzu zan kama wani abin bauta daban wanda ba Allah ba alkifa da ni kenan so kuke yanzu in kama wani abin bauta daban wanda ba Allah ba alkifa da ni kenan haka kuke so yace alhali in yanzu na malibi durun shi ya karanta da su matsayin ubangiji shi in rujin rahman bi turul la tughni an shafa'atum shay in har Allah shi mai rama wanda ke na imani da shi in har yana hayni da wata cutarwa la tughni an shafa'atum shay wannan abu da ba Allah ba da abin da ke bauta wannan ba Allah ba in Allah mai rama yana yi mun wani abu da cutarwa ba sa mun amfanin komi kuma fa da su ba sa mun amfanin komi kin Allah shi ke abin da yake so ce wala yuqiduni kuma su da ke barazan wanda kuke mana barazana bibi da bana bar su ba za iya kare mana azabar da ceto na kuma ba za iya tsame ni daga cikin kamun Allah da rahama me bai da su dan haka إني إذا لفي ضلال مبين
yace kuwa inni idan ni kuma a wannan hali na matsayin abin da nake bautata ma Allah wanda ya halicce ni mai rahama in kuwa har na bi taku na bi naku na gargajiya da muka gada in kuwa yau kada kan idan lafi zalalin mubin kenan ni ma na shiga bata karara a hili bata ne karara ba wani duhu ke ni ma na bace ta ina ba na gano gaskiya la ya ƙara jaddadawa in ni amintu إني آمنت بربكم فاسمعون
in wani ka kanta da kai ba koyi aƙida ba samu da aƙida ba magana koyewa ba magana koyi aƙida yake bayyanawa a hili a gaban manzannin Allah sauran musu da yarkokin wanda ya biyo ya kare su da su ɗan garin gaba ɗaya bayyana inni amantu bi rabbikum fasma'un ni na yi imani da ubangijinku nan ce ana magana da manzannin ne su ma bayan Allah duka ubangijinsu ne nake da ya bayyana da imanin shi karar a hili na yi imani da ubangijinku fasma'un ku ji da kunnanku ku mun shaida na imani da Allah kuma ba ya da baya to me yau kana
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
ila da kudin janna ki launin bawan Allah a kashe shi ya shahada shi Allah ke bada labarin halin wannan bawan Allah ya mutu ya shahada kan addini shi iya mutuwa Allah ya kuma cewa udkhulul janna ka shiga aljanna kai tsaye. Eh, ka shiga aljanna kuma Allah subhanahu wataala wannan ba Allah Allah gaba labari irin abin da ya iski a wajen Allah ya ga karama da Allah ya mishi shi Allah ke bada labarin ga 'yan baya bayan Allah kashe aljanna kare ya laita tsomi ya alamu dama mutane na kirmuna suka shakan imani dama mutane na dama sun san bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin da sun san irin yadda ubangiji na ya gafarta mini kurakurai na yadda ya sa da cikin layin bayan shi da ya karrama da matakali su wasu burin kuskure na kaga nan an ce mai shahidi a nufin labari shahidi idan ya samu shahada zai buri dama yan bai su ga mutum da Allah ba shi haka Allah ba su almun farko ta sabai kenan akwai karama wannan karama da ya gani ce yake wahatar su ma yan baya kada wasu kenan wasu kai shi kenan wasu kashe shi akan imani da yi suna kamar sun sun gama da shi ne a shi karanta karanta ya lai kai tsaye ya aljanna ya huta da jarabar duniya ya huta da jarabar duniya eh ya aljanna kurin hikimar Allah sai su mace da ma sun gani da ma sun sani Allah mai Allah ce
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون
gaskiya nan kamata ya sakan sama mai mutasa haka ya kamata yan uwa akwai darasi da muke yi na talata muna bulugul maram a da yanzu mun kawo ƙarshen bulugul maram za mu sa fikihu sunna na sayyidin sabiq wanda ya kunshi duka ibada kun fiki ya fiki bil muqarin fiki wuce yake da dalilai zai ka maka mai malikiya tace mai hanada kuma ya ka maka dalili ga haina ga mauta ya ka maka dalilai na magabata amma ya baka kibla ba tare da takalidanci ba ya ce ma ga hanya mafi gaskiya duk daga bangaren ibada haka mu'amala duka ya kawo insha Allah sakin sama ke kiran talata mai zuwa insha Allah za mu fara bulu kamar za mu fara kai kake sunna na na sai da safe sai ranar laraba sai mun kawo karshen sifa sifa na albalin wannan mun kawo karshen shi kuma a wurin shi za mu sa radu salihin insha Allah radu salihin insha Allah kiran laraba radu salihin na talata ta sunna insha Allah Allah ba da ikon zuwa kuma a zo da littafi eh, wanda suka zo kuma akwai masu gudunmuwa wanda suka karo kuma dai ana jira da insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اكف حوائجنا اللهم اكف حوائجنا اللهم اكف حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته